نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا بير قوات الربيع الأول هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan goma a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine kasa ɗinmu na hamsin da biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqhi sunnati wal kitab aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu muna nan a cikin kitabu sala ko kitabu sifatu sala littafin da ke magana akan yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake gabatar da sallah idan ban manta ba mun tsaya a kan shafi na ɗari da hudu kuma za mu tashi kan inda yake cewa wakana summa ya frishu rijilahu yusra fa ya ƙa'udu alaiha mutuma'innan haka ne? haka ne ku? yawwa ku yi magana ya ku dinga wasu wasu wasu wasu na wame wayas a yawwa summa ya frishu ai mun gama akan wata yana yin addu'o'i a abin da ya shafi sujudarsa subhana rabbiyal a'la ko muka kawo kuma sauran addu'o'i waɗanda yana yin su a ruku'u yana yin su kuma a menene a sujuda ko muka ce yana yawaita yin addu'o'i a wannan rukuni sannan muka ce sun makana yarfa'u ra'asahu mukabbiran sannan sai annabi ya ɗago kansa yana mai kabbara to za mu tashi thumma yafrishu rijlahu al-yusra fa yaq'udu 'alayha mutma'inna nan ne za mu tashi an gane annabi yakan dago kansa yana mai kabbara thumma yafrishu rijlahu al-yusra sannan sai annabi ya shimfiɗa kafarsa ta hagu fa yaq'udu 'alaiha mutma'innan sai ya zauna akan wannan kafarsa ta hagu din yana nitse ya nutsu an gane wa kana yansibu rijlahu al-yumna ya kasance na kafe kafarsa ta dama wa ya staƙbilu bi asabi'iha alƙibla sai kuma ya fuskantar da yatsun wannan kafarsa ta daman su fuskanci ina alƙibla haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi wannan shine zaman tahiya na nawa na ɗaya dai na ɗaya dai shine wanda ake kafe kafar dama a zauna akan kafar menene hagu an gane yawwa wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa Allahumma gafirli Allah kai min gafara warhamni Allah kai min menene rahama wajburni Allah ka taimake ni warfa'ani Allah ka ɗaukaka darajata ta wahadini Allah ka shirye ni wa'afini Allah ka bani lafiya warzuquni Allah ka mun arziki ina fata an fahimci magana wannan addu'ar annabi yana yin ta tsakanin meye da meye eh sujuda guda biyu an gane magana da kyau ko yakan yi wannan addu'a din thumma yukabbiru sannan sai annabi ya sake yin menene kabbara wa yasjudu sajadata thaniya sai ya sake yin sujuda ta nawa ta biyu kal'ula kamar dai ta farkon to ku lura idan kuka lura malam ya kawo kenan a zaman sujuda na farko annabi yakan yi zaman da yake yi a tahiya na me na farko shi ne wanda ya siffanta shi yanzu ana amma zaman tsakanin sujuda da sujuda ne amma sai ya ce annabi yakan yi haka ina fata kun fahimci magana to wasu malamai suka ce annabi yakan yi haka ma'ana maimakon zaman da muka kwatanta wanda muka kira shi al'iƙi'a ko shi ne wanda za ka kafe jin duniyarka ka kafe yatsunka su fuskanci alƙibla ka zauna a kan dun duniyoyinka guda biyu shi ne asali ake yi a tsakanin sujuda da sujuda to wani lokaci annabi yakan yi irin wannan zaman a tsakanin sujuda da sujuda shi ne wanda za ka kafe kafarka ta dama ka zauna a kan kafarka ta menene ta hagu na fata kuna fahimta to wannan shine iftirash kenan thumma yarfa'u ra'sahu annabi sai ya sake daga kansa mukabbiran yana mai yin me kabbara thumma yastawi qa'idan sannan sai annabi ya daidaita a zaune ala rijlihi al-yusra akan kafarsa dai ta me ta hagun nan mu'tadilan sai ya daidaita hatta yarji'a kullu azumin ila mawdi'ihi har sai kowanne kashi ya koma menene mazauninsa thumma yanhadu mu'tamidan ala al-ardi ila raka'ati thaniya sannan sai annabi ya yunkura ya tahi daga kan ƙasa domin kawo raka'a ta nawa ta biyu to shikenan yanzu wannan zaman shi kuma wannan zama sunansa zaman jirfatul istiraha to yanzu kaji annabi idan ya yi sujuda ta farko ya dawo ya zauna ya sake yin sujuda ta biyu ko idan ya dawo miƙewa yake sambel ko kuma ya koma ya zauna sai ya koma ya zauna kuma ya daidaita a zama har sai kowanne ƙashi ya koma menene masaukinsa to yanzu malam abdulazim albadawi ya ce haka annabi yake sallah kai kuma yanzu ba ka yi to he ka gaya mana sallar ka irin tawaye ai dama karatu ne bai zo ba sa ban ce muku komai a kai ba mutane ya kamata mu ji tsoron allah gaba mu wannan abun ko da a ce kai baka taɓa karantawa ba kana ganin malamanka suna yi kuma malaman kan nan da kake ganin su suna yi ka yarda ka aminta cewa waɗannan malaman suna daga cikin malaman da kake kyautata musu zaton cewa ba za su gaya maka abin da ba sunnar manzon Allah ba muƙaddara ma cewa baka yarda da su ba yanzu ba za ka iya samun malami ka tambaye cewa malam wannan zaman da kuke yi in an yi sujuda ta farko an koma an yi ta biyu maimakon in kun ɗago ku miƙe direct sai na ga kun koma kun zauna malam wacce hujja kuka dogara da ita ne yasa kuke yin wannan zama ba za ka iya haka ba in ma misali baka yadda cewa zai iya faɗa maka ko zai aikata abin da yake gaskiya ne haka ya tabbata a sunna ba to shikenan kai baka yarda ba sannan baka tambaya ba sannan kuma baka yi to shikenan yanzu dai sai ka gaya mana mu dai yanzu abdulazim albadawi ya ce daga cikin yadda annabi ke sallah idan ya yi sujuda guda biyu idan ya ɗago daga sujuda ta biyun baya miƙewa kai tsaye sai ya koma ya zauna kuma ya ce mana idan ya zauna ɗin hatta yarji a kullu azumin ila maudu'ihi har sai kowanne ƙashi ya koma mazauninsa ma'ana ya daidaita a zaune sannan sai ya sake yunƙura sai kuma ya tashi zuwa raka'a ta biyu to haka annabi ke sallah to kai kuma ba haka kake ba to muna so mu san tawa kake kai kuma jama'a kuna fahimtar magana da kyau bugu da kuma ƙari in ji 'yan ƙwallo banda wannan yunkura da annabi yake yi ya zauna kafin ya yunkura da yake yi idan ya tahi yunkurar kuma abinda shi malam abdulazim bai kawo ba a nan wanda muhammad nasiruddin albani ya kawo shi a cikin sifatul salatin nabi sallallahu alaihi wasallama shine annabi ba dafa hannunsa yake yi ba idan zai yi ne zai tashi zuwa raka'a ta biyu dunkule hannunsa yake yi nafi'u maula abdullahi bin umar ya ce ra'aitu bin umara ya ajinu fi salati ni nafi'u na ga abdullahi dan umar yana dunkula hannunsa idan zai yunkure ya tashi zuwa raka'a ta biyu faƙultu lahu sai na ce masa limaza ta suna haza don me kake aikata haka faƙala sai abdullahi ɗan umar ya ce mun laula anni ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya suna'uhu ma sana'atu ko ya fa'aluhu ma fa'altu ba don na ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana haka ba wallahi da ban yi ba ma'ana annabi na ga yana yi shine ni ma nake kwaikwayon annabi a sallar shi na fata kuna fahimtar magana to wannan nafi'un malamai suka ce a sahul asani fil muwatta shine hadithun ya'ati an nafi an abdullahi bin umar an annabi sallallahu alaihi wasallam isnadin da yafi inganci a cikin muwatta ta imam maliku shine a samu isnadin da ya zo daga nafi'u daga abdullahi dan umar daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu isnadin da yake suna kiransa wato silsilatu zahabiyya the golden chance wato sarka ko igiya ko isnadin da ya kai a kira shi wato isnadi na zinari saboda tsabar ingancinsa ana ina fata ana fahimtar magana abu na biyu kenan abu na uku kira'an warshu akwai wanda bai yadda da ita ba a nan cewa kira'a ce tabbatacciya daga manzon Allah akwai wanda bai yadda bai na kokonto akan cewa kira'ar warshu ba daga annabi aka samo ta ba ba wanda yake kokonto ko to isnadin da ya kawo kira'ar warshu shine isnadin da ya kawo dunkula hannu a sallah mazajen da suka rawaito ira'an warshi na fi abdullahi dan umar daga manzan Allah ko to su ne kuma suka rawaito dunkula hannu a sallah na fi abdullahi dan umar daga manzan Allah to yanzu abin da zaka tuhumi kanka shine ka yadda da su a ruwayar warshi kana aiki da ruwayar kana aiki da kira'ar ka amintu da ita amma baka amintu da su a ruwayarsu ta dunkula hannu a sallah to sai mu sake ɗaukar ka daga nan kuma sai mu mai da kai suratul baqara sai mu ce Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati kuma yuradduna ila ashaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun ma'ana ka yarda da wani bangare abin da ya daidai da son zuciyarka a addini ka yarda da shi amma abin da bai dace da son zuciyarka ba ko da dai ya tabbata amma baka yarda da shi ba kun gane me nake nufi ba yadda za ku yi da ni haka zan faɗe ta wallahi ku yi haƙuri wallahi abu ne jama'a tun tun tun tuni malamai sun gama bayani akan waɗannan sunnonin duka sun tabbata daga manzon Allah amma na rasa wannan irin zuciya ce take dattare da wasu ahalus sunna ba su yadda da wannan abin na sunna ba ba su aikata shi a sallar su na rasa me dalili wallahi dunkula hannu a sallah sunna ce ta manzon Allah kai jama'a ko kun san yanzu shimfiɗa hannunka a lokacin da za ka tahi daga sallah 'yan shi'a shi suke goyon baya saboda sun san asalin na sunna shi ne dunkula hannu kumaini a cikin littafinsa al-hukumatul islamiyya ya ce idan ka zo za ka tashi ka gama menene ka gama ainihin wato sujudar ka guda biyu ya ce sai ka zo za ka taso ka tafi raka'a ta biyu ya ce to ka tabbatar ka shimfiɗa hannunka yayin tashi kar ka kuskura ka dunkule hannunka ya ce li'anna haza khilafu mazhabina domin dunkula hannu ya saba wa makabar ta shi'a yanzu kenan ashe shimfiɗa hannunka da kake yi kake miƙewa a sallah da ko kake wasu waye ɗan shi'a da ko kake wa ɗan shi'a sunnar ka ga yadda ta karantar da kai ba ka yi to yau ka ji ɗan shi'a kake wa da ko ba mazhabar sunna abin nan abin nan ɗan shi'a abin nan sunna ba ce mazhabar ɗan shi'a ce haka kuma ne ya faɗa yace a hirdinka kana ɗan shi'a ka yi sujuda haka Allahu Akbar ka yi haka ka ɗago haka Allahu Akbar ka sake sujuda da biyu Allahu Akbar ka ɗago haka Allahu Akbar ka yi wannan zama da ake bukata har kowanne kashi ya koma inda ake bukatarsa ba na ka tashi zuwa abin da raka a tanawa ba ya ce to karka yadda ka kula hannun da maka yayin tashi ya ce ka shi kula hannun da haka sai ka ne yi wannan shine abin da shi a suka yi imani da shi shine abin da suwa suka yi imani da shi dan shi'a in ka za ka ci gaba da yi sai ka ci gaba da yi yi wallahi in za ka ci gaba da yi sai ka ci gaba amma dai ka san suwa kake bi ka san sunnar suwa kake aiki da ita ba shi kenan ba mutane ya kamata mu ji tsoron Allah idan abu ya tabbata a sunna jama'a ba a tsayawa wani inda inda aiki kawai ake da shi ba a tsayawa wani inda inda ai shine imamu shafi'i wani mutum daga cikin ɗalibansa ya karanto masa wani hadisi sai ya ce a shafi'i to yanzu cikin malamai wa ya aiki da wannan hadisi eh mun ji dai ya tabbata annabi ya faɗa amma waye ne ya aiki da shi sai ce kai ka ganni da janjami ne ka ganni da gangan bibi ne kuros ka gani a wuyana daga coci ka ga na fito ya ce a a duka ba ɗaya ƙanwar biyu ala gafa ta mana ya ce to karka sake mu wannan tambayar ya ce ai hadisin annabi in ya tabbata shi a karan kansa hujja ne ko duk duniya ba wanda ya taɓa yin aiki da shi haka ne ko ba haka ba matukar ya tabbata to baka da bukatar wai wa ya taɓa yin aiki da shi ina ruwana da wanda ya taɓa yin aiki da shi ina dai annabi ya faɗa eh ya tabbata ya faɗa eh ce to ba ruwana da an taɓa yin aiki da shi ko ba taɓa yin aiki da shi ba imamu shafi yadda kamar tsawa ya ce karka sake min irin wannan tambaya karka sake min irin haka dan ba arne ne ni ba ba daga coci ka ganni ba ni mabiyin manzon Allah ne jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku saboda haka yanzu ga malam yana faɗa mana cewa in annabi ya yi sujuda guda biyu idan ya ɗago baya miƙewa sambel sai ya koma ya yi mai mutanenmu da yawa sun yarda cewa su ahalus suna ne amma ba sa yi da yawa suna ganin malamai suna abun amma wallahi ba za su yi ba ka rasa meye dalili in ka ritsa mutum ka ce ya faɗa ma meye dalili wallahi bai isa ya faɗa ma meye dalili ba na ko kana dalili oto alayhis eh eh wai lokacin da ya tsufa gagani to a ruwayar dai bata zo ba Allah ya saka malam Yusuf Alan Yusuf dan buzu ya ce tabbas akwai waɗanda suke kafa hujja da cewa wai abin da ya sa su ba sa yi wai hadisin ya zo kan cewa sanda annabi ya tsufa sannan yake yi to annabi kuma bai tsufa Allah ya saka mana yakubu domin annabi har ya gama rayuwarsa shekararsa nawa 63 dan Allah ko a yanzu ko a yanzu dan shekara 63 tsoho ne to yanzu ga ba ba da zalimu ba kai 63 ba a karan makalla a dai kai abdullahi wai ni ma na kai 63 a sai dai abdullahi an ka ka san zamfarawan nan ba sa abin nan yauwa Malam Salu ya ce a wani masallaci yana yi amma in je wani masallacin bai isa ba saboda akwai wanda suka ce in sai sake dunkula hannu to su in sun dunkula nasu Allah ya sauwaƙe saboda haka yan uwa maganar gaskiya ita ne wallahi da jilsatul istiraha da dunkula hannu a sallah sunnar manzan Allah ne amma wani lokaci mukan yi shiru akan wasu matsalolin ba ma bari ba ma dinga yawan magana akan su he karatu ya zo don haka yau karatu ne ya zo shi yasa muka ce bari mu tsaya mu yi bayani saboda akalla ka gane cewa na farko dai wannan abin tabbataccen abu ne mun ji ruwayoyin da waɗanda suka rawaito abin na biyu iya misali kaɗai ya isa kana ganin malamanka suna amma ba ka yi haka za a zo a jera sahu nan duka malamanmu idan an zo ko wasu malamai sun zo su ne suka ja sallah haka za a ga malamanmu suna amma duk ɗalibai kowa sai ya miƙe abin shi ba haka ba to mu ba za mu matsa muku mu ce dole sai kun yi abin da muka yi ba wallahi ba za mu matsa muku ba domin la ikraha fi din duk da cewa wannan ayar cewa la ikraha fi din tana nufin ba za a tilasta mutum ya shigo musulunci ba amma idan ya kuskura kuma ya shigo ko to duk wata shari'a ta musulunci nan kuma akwai al'ikirahu dole sai ya bi ta ba maganan zaɓi ka zaɓa ka ajiye wancan ka ɗauki wancan ba zaɓi a cikin musulunci komai sai ka yi shi yauwa gwargwadon yadda shari'a ta baka dama gwargwadon damar da Allah ya maka to amma a ce muna ganin abin nan ana aikata shi malaman mun nan da muka yi da su suna yi suna da ruwayoyin sun karanta mana in ka tsiye su kace su gaya ma ina suka samu za su gaya maka hadda littafi amma kai baka yi ba kuma kai baka tambaye su ba kuma baka yadda ba to ya kake so a yi da kai dan Allah jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda haka mu ji tsoron Allah wato shi fa yarda da sunna matukar ta tabbata wallahi bangare ne na cikar imanin bawa da cewa annabi Muhammadu manzan Allah ne. Allah ɓangare ne na kasancewarka cikakken mai imani da manzancin manzan Allah. A ce ma annabi ya yi kaza, ka ji ya kamata ka yi, a ce annabi ya hana kaza, ka ji kana kyamar abu wani ɓangare ne na cikar imani da yarda da annabci da kuma manzancin annabi Muhammadu. yayin kuma da ƙin aikata hakan da ƙyamar hakan wallahi wani ɓangare ne na ƙin yarda da manzancin manzan Allah Allah ina gaya maka shi yasa an samu Abdullahi dan Umar da ke ahlu sunna ne hatta a cikin sahabbai hina daban ne guri idan ya ga annabi ya zo ya zauna a gurin sai ya zo ya zauna a gurin idan aka tambaye me yasa sai ya ce annabi ya taba zama a gurin yasa na zauna ce to ai annabi ya zauna ne ya huta yace ina dai annabi yayi ka ce kwarai ba dai bid'a ne ba eh to ku banni yadda annabi ya zauna ni ma zan zauna ya ka iya da shi ba yadda ka iya da shi dole ka bashi annabi yayi shi ma yayi shikenan ma'ana hatta abin da ba ibada ba jama'a koyi suke da annabi Muhammadu akwai wani sahabi a rayuwarsa ba abin da ya tsana irin kabewa ba abin da ya tsana irin kabewa wata rana sai aka gayyaci manzon Allah walima annabi sai ya ce zo ka raka ni da suka je masu walima suka ce to shi ma mun gayyace shi a zuba mishi sai aka zuba wa manzon Allah gwatan nama da kabewa annabi sai dinga ture tsokokin naman yana kwasar kabewar yana sharba saboda kabewa jama'a tana da amfani a jikin dan adam ko yanzu inda zaka samu irin kaudatta wanda aka daddatsa ta ta bushe a dinga maka miya da ita tana warkar da matsaloli da cututtuka da yawa kuma tana daga cikin abin da ke gyara miya ba ɗan kaɗan ba so sai ya ga annabi ya tura tsokokin naman sai ya shari kabewar sai ya sharɓa ya ce wallahi tun daga ranar sai ya ji a cikin nau'in miya babu irin miyar da yake sha'awa irin miyar kabewa me dalili saboda ya ga annabi yana son ta kun ga shan kabewa ai ba wani sunna ne za a ce ladanta kaza ko a ibada ko a kaza ina fata an fahimta abinci ne amma saboda annabi yana so ya ce shi ma sai ya ji a duk duniya yanzu babu miyar da yake bukata irin ta to haka ake so ka zama a matsayinka na ahlus sunna annabi yayi kaza eh sai ka ji kana sha'awa kana kauna kana son aikata wannan abu annabi ya hana kaza eh sai ka ji kana kyama ba ka son aikata shi wannan tabbataccen ahlus sunna ka tabbata ahlus sunna kenan amma ka ji a faɗa a sake nanatawa ba za ka iya zuciyarka faɗa ta baka damar aikatawa ba wallahi ka je ka binciki imaninka da manzan Allah Allah Allah ya sa mu dace Allah kuma ya shirya da zukatanmu zuwa aikata sunnar manzan Allah to shine yake cewa thumma yastawi qa'idan annabi in ya gama sujudarsa guda biyu sai ya dawo ya daidaita a zaune ala rijlihi al-yusra ya zauna akan kafarsa ta hagu mu'tadilan ya daidaita hatta yarji a kullu azumin ila mawdi'ihi har sai kowanne kashi ya koma mazaunin shi thumma yanhabu mu'tamidan ala al-ardi ila ar-rak'ati ath-thaniya sannan daga baya kuma sai ya yunkura ya tahi zuwa raka'a ta gaba wadda ita ce raka'a ta biyu bayan ya yi jilsatul istiraha kenan kuma muka ce wannan suna na jilsatul istiraha ma wasu ne daga cikin makiya wannan sunnar suka saka masa wannan suna haka malamai suka tabbatar domin zaman hutu kenan fasarar jilsatul istiraha zaman hutu to mu dai ba mu gaji da sallah ba balantana mu huta jama'a kuma raka'a biyu ba ta kai ta gajiyar da mu ba da izinin Allah balantana mu zauna sai mun huta mu tafi ta uku ko raka'a ɗaya mu ce daga ita sai mun zauna sannan mu tafi raka'a ta nawa ta biyu ba mu gaji ba sannan da aka ce annabi ya tsufa sannan yake yi a cikin dai ruwayar babu inda aka nuna haka wannan maganganu ne duka na makiya wannan sunna ya sa suka kirkiro maganganu suka yaba saboda sun san mutane ba karatu suke ba ba bincike suke ba balantana su je su gano shin wannan magana akwai ta a cikin ruwayar ko babu ita babu ita a cikin ruwayar jama'a ba wannan maganan kwata-kwata so kuma idan ka kaddara cewa maganar haka take tambayar da za ka yi shin shekara 63 ta kai a ce mutum ya yi tsufan da sai yana hutawa a sallah jama'a wallahi bata kai ba kai dan shekara tamanin ma da izinin Allah bai kai a ce yayi tsufan da sai yana hutawa a raka'a daya sannan ya tafi ta biyu ba to ballantana idan ka dauki manzon Allah a matsayinsa na annabi manzo wanda kowa ya sani karfin da Allah ke bawa annabawa da manzanni ba irin karfin normal mutane bane haka ne ko ba haka to in ka ɗauki wannan kaɗai ya isa ya musa maka wannan magana cewa wai annabi ya tsufa ne sannan yake yin wannan zama da ba kun fahimci magana da ke ko babu saboda haka maganganu ne na maƙiya sunnar suka kawo ta suka yi ta abun nan alhamdulillahi rabbil alami a hakan fa a hakan fa wallahi tallahi an yi nasara da yawa daga cikin mabiya da ɗalibai sun gane wannan sunna suna aiki da ita amma ina gaya muku da yawa daga cikin ɗaliban ilimi sun yadda da wannan abun amma wallahi ba sa iya aikatawa har yanzu zuciyarsu ta ki amince musu suna jin ƙaiƙayi a ransu dangane da wannan sunna kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratu Ali Imran ko suratul Baqara ko suratul Nisa ba zan iya tuna wacce ba cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce fala wa rabbika la yu'minuna suratul Nisa'i ne hatta yi haƙƙi muka fi ma shajara bainahu sai ce sun mala ya ji dufi an fusihim harajar min ma ƙazaita wa yusallimu taslima mutane fa ba za su taɓa sai ma cikakkun masu imani ba har sai sun sallama maka cikakkiyar sallamawa ya kai annabi muhammad sannan sai sun yarda duk abin da ka hukunta musu a rayuwarsu ko a addininsu ko a zamantakewarsu ko me ka hukunta ba sa jin ƙaiƙayi a ransu dangane da wannan abin da ka hukunta musu to wannan ne yake tabbatar da su masu imani na hakika tambayar da ya kamata kai wa kanka tun da wannan sunna ta tabbata malamanka suna yi ka gani littafi ya zo an karanta maka tambayar da ya kamata kai wa kanka ko ne wa kaina don Allah me ya hana mu aikatawa kawai shine tambayar dalili kake nema to an karanta ma dalili inganci kake nema an karanta ma ya inganta ya tabbata banda wannan to me kake nema ba abin da kake nema to me ya hana ka aikatawa shine karancin imani da yarda da annabi Muhammad shine kawai ma inda zuciyarka ta yarda da shi ɗari bisa ɗari ba ka da kokonto akan manzancinsa ba abin da zai hana ka ka aikata abin da ya aikata haka dai ko ba haka ba Allah shirye da mu da ba mu iko don haka annabi haka yake yi wa kana yasna'u fiha mithla ma yasna'u fil ula ka gani annabi ya kasance yana karan yana aikata kwatankwacin abin da ya aikata a raka'a ta biyu ta farko sai ya aikata a raka'a ta biyu irin yadda ka ji an faɗa da yadda aka kwatanta maka din nan to haka annabi yake yi idan ya zo raka'a ta biyu ma an gane ko illa annahu kana yaj'aluha aqsara min al-ula sai dai ita raka'a ta biyun annabi ya kasance yakan gajarta ta ba ta kai ta nawa tsayi ta farko saboda haka wannan sunna ce shi yasa za ku ga galibi limamai da suka san wannan sunna idan suka zo raka'a ta farko sai su ja kira'a mai yawa raka'a ta biyu kuma sai su ja karatu dan kadan sai ka ji sun yi ruku sunna ce ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kai kaɗai za ka yi sallah ana so ka yi haka raka'ar farko din nan domin ka zo da ƙwarin jinka da wanjinka da garji sai ka ja kira'a mai dan tsayi in ka zo ta biyu sai ka dan gajarta ta ta uku da ta hudu kuwa dama duka fatiha ne babu sura an gane ku da haka tsayin su zai zamanto ɗaya ne thumma kana sallallahu alaihi wa sallama sannan annabi muhammadu ya kasance ya jilisu littashahudi yakan zauna domin yin menene tahiya ba'adal faraghi min ar-raka'ati thaniya bayan ya kammala raka'a ta nawa ta biyu an gane fa idza kanat salatu raka'ataini to idan kuma sallar mai raka'a guda nawa ne biyu irin menene asuba jalasa muftarishan sai ya zaman iftirash jama'a kun fahimci magana zaman iftirash mun kwatanta shi wancan satin amma za mu ƙara kwatantawa domin mun faɗi wata magana wacce take kuskure ne wanda muka ce idan sallah mai raka'a ta biyu ne mai raka'a biyu ne annabi yakan yi zaman attawarru to gaskiya wannan kuskure ne daidai ne shi ne idan sallah mai raka'a biyu ne annabi ya kaji zama mai ne iftirash iftirash kuma mun kwatanta shi amma gashi kamar haka annabi ya kan zauna ne haka shi ne ya kalle wannan kafar ta hagu sai zauna a kanta wannan kuma ya kafe ta ya tsunsu su kalla ina ne alƙibla to idan sallah mai raka'a biyu ne ibrahim misali irin sallar asuba wannan zaman annabi yake yi idan yasa sai ya yi sallama amma idan mai raka'a kudu ne a raka'a ta karshe sai ya yi tawarru shine ya zabe wannan kafar da daga karkashin sun galar sun tsayar koron kafar sa kadama a gara yawa wannan kuma sai ya kafe ta haka to shine yake yi a raka'a ta karshe zaman tahiya na karshe ina fata a fahimta in raka mai raka'a biyu ne sai ya yi haka sai ya tafiyarsa sai ya sallame an gane magana da kyau wannan za ka yi ta a sallar asuba da kuma sallolin nafilfili da ake raka a biyu ana sallamewa ina fata a gani ta Allah ya yi da na na'am to wannan shine yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi to shine yake cewa thumma kana yajlisu litashahhud ba'da al-faragh min ar-rak'ati ath-thaniya فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا ثم كان يجلس بين السجدتين sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana zama tsakanin sujuda guda nawa guda biyu mun yi bayani a kai wa kadhalika yajlisu fi tashahhud al-awwal min ath-thulathiyya ya kasance yana zama kuma a ainihin wato a tahiya ta farko a sallar da take mai raka'a nawa mai raka'a uku warruba'iyya da kuma sallar da take mai raka'a nawa raka'a hudu wa kana idza qa'ada fi tashahhudi annabi ya kasance idan ya zauna domin yin tashiya wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna sai ya dora tafin hannunsa na dama akan cinyarsa ta menene ta dama wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra sai kuma ya dora tafinsa na hagu akan cinyarsa ta menene ta hagu wa kana yabsutu al-yusra wa yaqbidu al-yumna sai kuma ya shimfidar da shi hannunsa na hagu din sai ya dunkule hannunsa na menene na dama na fata an fahimta wa yushiru bis sababati sai ya yi ishara da sabbaba amma wasu suna ce mata sabbaha sabbaha wacce take tasbihi sabbaba mai zagi in za ka zagi mutum ba ita kake nuna ba kai zan kai na fata an fahimta to shine wasu wasu suke ce mata sabbaba mai yawan zagi an gane magana da kyau ko to shine wa yarmi bi basrihi ilaiha idan kuma zai yi tahiya din ya miƙar da wannan sabbaha din to sai kuma ya dinga kallanta ina fata an fahimta haka ake so ba a so ka kalli gefe ko ka kalli nan ita din da ka miƙar kana kaɗa ta ko kuma ka tsaye da ita dan ya tabbata duka biyu ko dai ka dinga kaɗa ta kaɗawar ma ko ka dinga kaɗa ta haka ko ka dinga kaɗa ta sama da ƙasa ko kuma ka tsaye da ita ina fata an fahimta tsayar da ita malamai suka ce tana kwatanta kaɗaituwar waye a ibada Allah subhanahu wa ta'ala kada ta kuma bulalacewa waye shedan an gane magana da kyau ko da haka duk wanda kai yayi amma so samu wanda ya fi hine ka tsai da ita domin tsai da ita yana tabbatar maka da tabbatuwar kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta amma duk wanda kai yayi jama'a kun fahimci magana da kyau ko to shine wa kana yabsutul yusra wa yaqbidul yumna wa yushiru bi sabbabati sai ya ishara da wannan sabbaba wa yarmi bi basarihi ilaiha kuma sai ya wurga idanunsa kanta yana kallanta wa kana idza rafa'a usba'ahu ya kasance idan ya daga yatsunsa yuharrikuha he ainihin wato menene motsata yad'u biha yana mai addu'a wa yaqulu annabi ya kasance ma yana cewa lahi ashaddu an shaitani min alhadidi kada yatsana da nake yi bulalar da ake wa shaidan da kada yatsar ta fi a ɗauki bulalar ƙarfe ko sandar ƙarfe a dinga jibga wa shaidan an ina fata an fahimta ya'ani as-sabbaba yana nufin kada wannan yatsar da yake yi kun gane magana da kyau ko don haka dai a nan abin da muke so mutane su fahimta shine ne annabi idan ya zauna zaman tahiya na farko da na biyu to yana ɗora tafukan hannayensa akan cinyoyinsa tafin hannu na hagu miƙar da yake akan cinyar tafin hannu na dama dunkule yake yayi ishara da yatsansa ko dai ya dinga kaɗa shi ko kuma ya tsaye da shi to akwai kuskure da wasu suke yanzu mun ji cewa akan me annabi yake ɗora yatsu kan cinya to amma wasu akan me suke dorawa gwiwa wannan kuskure ne shi ma idan mutum ya zo yana tafiya misali yana tafiya ne kasance ya koce wannan haka ya shigo da ita nan wannan kuma ya tafi ta to kan kai haka in kai haka gwiwa ta ruko jama'a ba a kan cinya ta dora ina fata kuma ita magana amma a nan kake so a dora in ka dora haka a nan ba ina fata ba ba haka da yawa daga cikin mutane wani ce ya haka zai ga ya ya ma zarce kan cinyar ita kanta gwiwar ma ya zarce ta ko ba haka ne ake da yawa ba ne don su haka wasu ke zai ga mutum ya zarce da hannunsa haka wannan ya zo kuma gwiwar haka akwai malaman da suka nuna cewa babu laifin kai haka amma kar ki rubuta gwiwar ka dora ta haka kawai wasu ma haka ba haka to amma dai abin da ya tabbata shi ne dorawa a kan cinya da kuma ishara da wannan yatsa wannan yatsa ɗaya biyu ne da ko dai ka kaɗa ta haka kudu da arewa ko ka kaɗa ta sama da ƙasa na fata fahimta gwargwadon yadda za ka iya ba ta kawo har sannan wannan yatsa al-ibham din nan ko dai ka saka ta cikin yatsa haka na fata fahimta ko kuma ka dora ta a kan haka in kai haka ya yi in kai haka ya yi jama'a kuna fahimtar magana to duka wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wannan hannu da aka ce ka dora shi a ba baza ta ake a kan duniya ni kan ta so ake jama'a kuna fahimtar magana ko wannan in ya rona sai ga ya bari shi ba wanda ake bukata ne ya fi kan ta so haka an gane wallahu ta'ala ta'ala amin amin mana tare da ku da mu baki daya to wannan shine thumma kana sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi kulli raka'ataini at-tahiyya to sa'an nan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance duk raka'a guda biyu da in ya zaman tahiyya yana karanta menene tahiyya din to karatun tahiya jama'a ya zo nau'i nau'i domin tahiya ba nau'i ɗaya ba ce in Allah ya yarda idan muka zo sati za mu zo da nau'ukan tahiyoyi duka da suka tabbata daga manzan Allah domin wani abin burgewa imamu maliku a cikin muwaɗa jama'a duk ya rawaito waɗannan tahiyoyi gaba ɗaya yadda ka san dai salati ga annabi daban-daban ko to haka tahiya ma daban-daban Muhammad Nasiruddin Albani ma a cikin sifatu sala ya kawo nau'ukan tahiyoyin nan gaba daya to amma yanzu idan mun ɗauki nau'in wacce aka saba da ita to ita kanta akwai wani gyara wanda yawanci jama'a ba su san shi ba kuma wallahi dole sai mun gyara shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko ita kanta wacce aka saba din wacce aka saba ita ce attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هكذا يقول تو wannan nau'in tahiyar akwai gyara inda gyaran yake shine idan ka ce attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi to gurin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sai ka ce assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh maimakon assalamu alayka ayyuhan nabi domin abin da ya faru shine ne shi lamiri na assalamu alaika ayyuhan nabi sahabbai ne lokacin annabi yana raye tunda shi yake jan su sallar gashi a gaba su suna sahu a baya to he su ce assalamu alaika kai annabi to yanzu ku limamin ku me yace annabi ne shi ba annabi bane da za a ce assalamu alaika ayyuhan nabi kai annabi assalamu ina fata an fahimta to sai a amfani da damirul ga'id abinda laraba suke ce masa damirul ga'id lamirin wanda baya nan sai a ce assalamu ala nabi amincin Allah ya tabbata ga wannan annabi ina fata an fahimta wanda ya riga ya tafi zuwa gaban Allah subhanahu wata'ala wannan haka sahabbai suka koma suna faɗa suka ce kuma da suka koma suna yin tahiya haka babu wani cikin sahabbai da ya zo ya musu inkari cewa me yasa kuke haka to ka'idar sunna kuma daga cikin nau'ukan sunna akwai sunna da sahabbai suka haɗu a kanta kuma dukkansu babu wanda ya yi wa ɗan uwansa inkari akan aikata ta to malamai suka ce ita ma ana kirga ta daga cikin sunnoni domin inda a ce bata tabbata ba to wani sai ya ce wannan abun ba mu fahimce shi a rayuwarmu da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba dan haka ina ka samo shi jama'a kun fahimci magana da ke ku muna da misali guda biyu akan haka misali na farko jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar da sahabbai cewa saki guda ɗaya ake yi idan aka yi aka sasanta a dawo in aka sake yin nabi aka sasanta a dawo in aka yi na uku aka gama to shikenan nan kan hatta tanki hazaudan ghairahu ko to sai aka samu wani ya ainihin wato sake matarsa guda uku sai na umar sai ya tabbatar da cewa wannan saki guda uku ya tabbata sahabbai ba su bar umar ba jama'a dandazo suka yi masa suka ce wannan fatawar da kai tun da muka tahi da manzan Allah har ya koma ga Allah ba mu taɓa ji ya faɗi wannan magana kai a ina ka same ta ashe kenan ɗabi'ar sahabbai ne idan wani ya aikata wani abu a cikinsu ko ya faɗi wata magana a cikinsu wadda ba su santa a zamanin wa ba manzo Allah ba to ba sa barin ko ta kwana za su ci tsaye kai ka kawo dalili shi kansa Umar din haka ta taɓa faruwa da wani daga cikin sahabbai da shi shi kuma nan shi aka yi wa tsiye can kuma shi yi wa wani tsiye wani daga cikin sahabbai ya zo ya mara sallama har guda nawa uku Umar yana nesa ya amsa amma mutumin bai ji ba to shi kuma da ya ji umar bai ji ba sai ya ƙwanƙwasa mar ƙofa da umar ya zo ya buɗe ƙofa sai ce a ka yi sallama na ɗaya na amsa ka yi na biyu na amsa ka yi na uku na amsa sannan kuma sai na ji ka ƙwanƙwasa ƙofa sai ya ce ai ban ji ba ne kuma annabi ya ce in muka yi sallama har guda uku ba a amsa mana ba mu menene ƙwanƙwasa sai ya ce to ai ka ji ka so da wani karatu ni kuma ban san shi ba a ina ka ji wannan magana waye shaidar ka akan wannan magana umar sai ya ce kwalash ya ce wallahi sai ka kawo wanda ya ce annabi ya ce a kwankwasa gida idan aka yi sallama ba a amsa ba ya dinga yawo da hi majalisi majalisi na sahabbai a cikin madina karhe har sanda aka samu wani daga cikin sahabbai wannan mutum ya tambaya wannan bawan Allah sahabi ya miƙe ya ce ni dinnan ina nan annabi Muhammadu ya faɗi wannan magana jama'a kun fahimci maganar da kyau ko saboda haka ya tabbata in kai sallama a gida har uku ba a amsa ba wataƙila muryarka ba ta je ba to kwankwasawa ana iya kwankwasawa wataƙila kwankwasawar ta me ta isa a zo a buɗe maka ya tabbata so kun ga sai wannan ya nuna mana a hesa habbai in sun yi wani abu tsakaninsu sai ya zama ba su gamsu da cewa wannan abin daga annabi aka samo shi ba to sukan tutsiye junansu cewa sai an samo dalili in babu dalili kuma dole ka ajiye wannan magana da haka umar da ya tabbatar bahi dalili ne na tabbatar da saki uku a kalma ɗaya jama'a ina fata kun fahimci magana don haka take sai ya janye wannan magana ya ce ya janye ta don gaskiya ba daga gurin manzon Allah ya ji ta ba da haka daga yanzu idan mutum ya ce na saki mata ta saki uku in ya faɗa haka to wannan sakin sakin sa nawa ne ɗaya ne jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku to shikenan sai mu dawo kan maganar da muke yi cewa tun da sahabbai suka fahimci cewa idan an zo ta hiya da lokacin da annabi yake raye ana cewa assalamu alaika ayyuhan nabi to bayan da annabi ya rasu he suka haɗu akan a dinga cewa assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu to ya tabbata domin ba su yi wa junansu mai ba in kari ba jama'a karatun ya fito ko har yanzu yana lungu ya fito saboda haka assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu maimakon assalamu alaika ayyuhan nabi to amma yawanci za ka ga in an saba da abu kafin ka iya dawowa kan wanda aka koya maka yana da wahala to don haka sai a ci gaba da dagewa wallahi ni kaina da nake karanta muku wannan magana ranar da na gano ta na karanta ta na fahimce ta kafin na iya in juya tahiyata in na zo wurin assalamu alaika ayyuhan nabi in dinga cewa assalamu ala nabi na sha bakar wahala wallahi na sha bakar wahala ba za ka ankara ba kawai sai ka ji ka faɗi abin da ka saba faɗa din a da na fata an fahimci magana to dole sai an yi wa juna uzuri amma dai ka dage wajen gyara yau da gobe yau da gobe har ka saba domin yanzu ni kaina yanzu na saba da assalamu ala nabiyyin bana ma iya cewa assalamu alayka ayyuhan nabi bana iyawa saboda na saba da waccan din waccan ita ne ta tabbata daga sahabban manzon Allah karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na Muhammad Nasiruddin Albani Allah gafarta mishi saboda haka wannan shine amma kamar yadda muka faɗa lokaci ba zai bar mu yanzu har mu kawo nau'ukan tahiyoyin ba amma in Allah ya da sati mai zuwa karatunmu na farko da za mu fara akan waɗannan nau'ukan tahiyoyi ne sai mun yi magana a kansu da yadda ake karanta su sannan kuma sai mu ci gaba insha Allah ta'ala an gane wa kana yusalli ala nafsihi fi tashahhud al-awwal sannan annabi ya kasance bayan ya yi tahiyan farko sai kuma yayi wa kansa menene salati to kun ga hima salatin kansa nau'uka nau'uka ne shi ma in mun zo sati mai zuwa za mu faɗi waɗannan salati ibrahimi duk sai mun karanta su anan in Allah ya yarda yadda nau'ukansu suke da yadda ake yin su domin duka imam bukhari ya rawaito muslim ya rawaito manya-manyan malamai irin su imam maliku a cikin muwaɗa sun rawaito su da yawa akwai malamai ma da suka rubuta littafi musamman akan salati ga annabi yaya ake salati ga annabi duk sun rubutu a kayi to za mu zo su ma in Allah da nau'in waɗannan salatai ɗin sai ka haddace su yau kai wannan gobe kai wannan domin malamai abin da suka ce idan abu ya tabbata a sunna guda biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma to ba a so a makalkale wa guda ɗaya sai a ɗauki ka haddace guda biyu ko ukun nan yau kai wancan gobe kai wancan a sallan azahar kai wancan a sallan la'asar kai me kai wancan kai kanka sai ka ji akwai sabuntawa a ciki ko abin yana burge ka kana jin nishadi da daɗi saboda baka makalewa abu kwaya ɗaya rak ba ina fata kuna fahimtar magana Allah ya shirya da mu shine da haka yake cewa wa kana yusalli ala nafsihi fi tashahhud al-awwal annabi yakan yi wa kansa salati a tahiyya ta farko wa ghairihi da kuma wattahiyar da ba ta farko ba an gane ko wa shara'a zalika li ummatihi kuma annabi ya shar'anta bayan shi yana yi wa kansa salati a tahiyan farko din to kuma al'ummar sama su dinga masa salati wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi adiyatin mutanawwi'a annabi ya kasance yakan yi addu'a a cikin sallarsa da addu'o'i nau'i daban-daban summa kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi sannan annabi yakan yi sallama sai ya fara da bangaren dama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa an yasarihi haka a bangaren sa na hagu kazalika nan ma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah an gane kuma ai na sha faɗa cewa ita ma sallama nau'i hudu ne ko yawwa akwai wannan wanda muka faɗa hagu da dama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah akwai kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullah akwai kuma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sannan kuma akwai assalamu alaikum kwaya daya an gani to duka ya tabbata a sunnar manzon Allah wa an yasarihi kazalik wa kana ahyanan yazidu fit taslimati alula wa barakatuhu wani lokaci annabi a sallama ta farko sai ya kara wa barakatuhu shine nau'in da muka ce ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ita ne ta ɗaya kenan ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ita ne wanda aka saba ko ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko na fata an fahimta ko kuma assalamu alaikum ita ne ta hudu haka ne to waɗannan sallamomi duka annabi yana yin su jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda haka sati mai zuwa in Allah ya yarda waɗannan abubuwan guda uku watakila darasinmu a kansu zai ƙare watakila bai wuce mu ƙara ɗan kaɗan ba shine magana akan tahiya da magana akan salatin annabi da kuma magana akan sallama guda uku guda hudu nau'uka guda hudu ɗin nan waɗannan su ne za mu taƙaita karatunmu a kai sati mai zuwa in Allah ya yarda ina fata an fahimta da fatan Allah ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana Allah ya sa aljanna ce ko kuma mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh